أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعطي قبل كراتو أشكوان الكافي من رحلة القلوب قام شاشات من دليل أربعين أكو الخليل إبراهيم عليه السلام مسح عينيه فأبصر وكان سماك بن حرب بل ذهب بصره فرأى إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في المنام فمسح على عينيه وقال اذهب إلى الفرات فتغمس فيه ثلاثة ففعل فأبصر عمي ثم أبصر وكان إسماعيل بن بلال الحجرمي قد عمي فأتي في المنام فقيل له قل يا قريب يا مجيب يا سميع يا سميع الدعاء يا لطيف يا لطيف بمن يشاء أو بمن تشاء رد علي بصري فقال الليث بن سعد أنا رأيته قد عمي ثم أبصر الميت يقرأ في مصحف من ضعف نقل السحيلي في دلائل النبوة عن بعد أصحابه أنه حفر في مكان ففتحت دافع فإذا شخص على سريري وبين يديه مصحف يقرأ فيه وأمامه روضة خضراء وذلك بأهد وعلم أنه من الشهداء لأنه رأى في صفحة وليه جرحا وأورد ذلك أيضا أبو حيان أبو حيان أبو حبان ويشبه هذا ما حكاه اليافعي في روضة الرياحين عن بعد الصالحين قال حفظت قبرا لرجل من العباد وألحته وبينما أنا أسوي لحد إذ سكت لبنا من قبره فنزلت فإذا بشيخ جالس جالس جالس في القبر عليه ثياب أبيض تقعقع وفي آه حجره مصحف من ذهب مكتوب بالذهب وهو يقرأ فيه فرفع رأسه إلي وقال لي فقامت القيامة رحمك الله قلت لا فقال رد اللبنة إلى موضعها عافاك الله فرددتها annabi ibrahim alayhi salam ya tafi idan wani a cikin mafarki ya shafi idansa a cikin mafarki kuma ya warke da makaho ne sammak bin harb ya kasance idansa ya makanci baya gani yana cikin barci sai yi mafarki da annabi ibrahim alaihi salam tsira da musu allah su kara tabbata a kai shi da kan annabinmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaida a cikin barci annabi ibrahim sai shafa idansa haka sai kuma yace masa ka je wato kogin furat kogin furat ruwa ne yana na yana daga cikin manyan ruwayen duniya ya ce ya je ya sa ya sa kai a ciki haka zuwa sa kai a ciki ya ce ya shigar da kai daya biyu da kuma haka yi kuma ya warke kuma ya warke to kamar dai bayan da nake yi ko kai yanzu aka ce ma ka ɗaga bulanka cikin barci cewa za ka ga dala dubu goma sha biyar sadaka na in ka ɗaga ka samu na ya za a yi so kaga sai su bi shukur Allah ne ya kawo ya baka to yana faruwa da mutane da yawa haka sharadi dai abinda ake maimaita shine duk abinda za a umarce ka kai a mafarki kada ya zan ya saba shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kawai sharadi kada ya zama wani sabon sako ne dan ba zai kara zuwa ba sai dai ya zama maimai ko kuma abin ya zama babu wani abin da ya shari'a ta hana a sarwa cikin saka a cikin ruwa shari'a ta hana ne ba ta hana ba ribar ruwa a wanke fuska shari'a ta hana ne da haka irin wannan duk babu laifi a musulunci na yi wannan don ka a tsaya tabbaya yawa ya ce sa'an nan ya makarce sa'an nan ya ya sake gani ismail dan bilal al-hadrami ya makarce to yana shi ma yana cikin bacci yayi mafarki da wani sai ya ce masa shi kuma addu'a ya bashi ya ce ka yi addu'a ka ce ya tsari ka ce ya mujibu ka ce ya tsari addu'a ka ce ya latifu muzan ya fita ridda alayya basari ya tsari mu shine ya wanda yake kusa da ni ya mujibu ya mai amsa addu'a ya mai jin addu'a ya wanda yake da sautaka wanda ya so yake kai waɗannan kalmomi in ka faɗa sai ka ce kamar da ka ba ka dawo min da gani na Imam Laifi bin Sa'ad ya ce na gan shi da ido ido yana gani kuma akwai wata ruwaya ta Imam Laifi da yake cewa yayi ta haduwa da shi shine dai wannan mutum Ismail yace yayi ta haduwa da shi sai yau ya gan shi yana gani gobe ya gan shi baya gani yau gan shi baya gani ashe addu'ar da ya samu kenan yake in sai ya sake addu'a kuma Allah sai ya rufe mar ido sai sake addu'a sai Allah ya buɗe mar ido sai sake addu'a ya rufe mar ido sai tambaye shi to me yasa kace haka yace gari ne yake ga abu ya lalace a gari abubuwa na haram in ya ga abu sun cakuɗe sai addu'a a rufe mar ido kawai kaji manya kai kuma yanzu ai drop kullum kan ina ido muke sai bubude na yawa mamaci yana karatu a da littafi qur'ani na zinari rubutun zinari qur'ani na zinari imamu suhaimi a cikin littafin da la'ilin nubuwa ya hakayo daga wanda daga cikin malamansa cewa ya tona kabari ya tona kabari yana cikin tono kawai sai wani waje ya rufka wato ashe kabarin ne tsoho gefen kabarin sai ya rufka ya rufka ake ta ko ya rufka ya rufka ko da hausan garin ku ya ruguje ya hwada na ya ce to ya rubuta ya ce kawai sai ya ga rahani wajibi kawai sai ya ga wani mutum a kan gado a kan gado kuma gaban shi akwai alƙur'ani kuma gaban shi akwai wani dautayi ya ce kuma a filin uhudu akai wannan a filin uhudu ya ce da ya haka ya ce lalle ya san wannan yana daga cikin shahidai yace saboda a cikin fuskarsa kuma ya ga alamar rauni hakan ya ga alamar rauni a fuskar shi yace bayan wannan ma isa akwai abu abu hibban shi ma ya aikaito wannan kissa sannan ya yace ya yi kama da kissar da imamu ya fiye ya ya kayo a cikin littafin sarautar rayahi raudar rayahi daga wasu shakin magabata yake ba da labarin cewa ya tona kabari wa wani mutum da ya rasu ya yi tona shi ya yi lahad ya yi nisa a ciki ya ce kawai sai wani gulo gefen sai ya ga ya rubka ya ce kawai sai ya duba ya gani sai ga wani dattijo a cikin kabari yana zaune kuma yana tsaye da kafarar tufafi kuma tana shi kuma gabansa ga alkur'ani a rubuta shi da zinari na zinari yana karatu a ciki ya ce shi ba ma nan ya tsaya ba har sai da daga kan shi ya kallo ni ya ce mun sai ya tambaye shi a tashin kiyama ta zu ta yi ne ya ce masa a sai ce to da Allah mai damun da bulo ɗin nan da ka bige mai damun shi Allah ya maka afuwa yace sai na mai da shi to kaga sabanin mu mu ne gudu zami na tsakani da Allah na na yau sai dai ne kai da eh magabata irin waɗannan abubuwa wallahi ba ta duniya ba ne ko da wasa kai tunani kusan matsalar duniya muka shiga kenan aka shiga duk da ta akwai tatsuniyoyi da ake yi amma wasu kuma ba tatsuniya to mun sai muka musu kuɗin goro shi kuma wannan matsala ce ga imanin gaba daya abin ya cutar da mu wasu suka zo suka dinga karya wai suka dinga karya sai kawai mutum yana ga ya waye a addini kuma ya ka faɗa shi kai shi kenan zai je ya halaka a zai halaka mana tun za za za ga ya mar gaskiya wani lokaci zancen annabi ne ma sai ce ƙarya ne sallallahu alaihi wasallam saboda me shi dama addinin musulunci maganan cewa da intelligence za ka yi ƙarya ne magana cewa wai basirar ka ce kaɗai ƙarya ne kawai imani ne Allah yake ba wa mutane imani ne Allah yake ba wa mutane wasu abubuwan sun riga sun sun wuce hankalin eh hankalin babu da hankalin da zamu gano duk da abin da ake magana na lahira da kabari ai hankalin dan adam bai iya samu saboda ya wuce hankalinsa saboda wata rayuwa ta wanda bai santa ba ma to ko yadda ake mutuwa ma da mala'ikan mutuwa an kace zaka ba hankali ya zaka gani Allah da ya ga mana mala'ikan mutuwa shi ɗaya ne kuma kowa zai mutu shi yake kashe shi amma yanzu ka san ana mutuwa a China ko a mutu a Najeriya na a mutu a Dubai a mutu a to ai ka ga zaka yake da hankali sai ka rasa na ya mala'ika yake na a lokaci guda za ka samu ana mutuwa wuri daban daban daban daban daban daban wallahi duk shi yake daukar rasu kul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un da haka haka Allah madaukakin sarki shi ya tsara dan adam da hankalin da ya bashi da ilimin sa yana da iyaka ajalla yana da limit eh ko in ka kalli tafiyar duniya yanzu ko labaran yanzu da muke ciki da za ka samu iyayenmu yan shekara saba'in baya ka gaya musu yadda za a yi a duniya a za su ce magariya ce ha wanda yanzu ya rasu shekara ɗari da suka wuce yanzu abin da mu muke gani wanda ba mu ɗauke shi komai ba idan kai ba su labari ta duniya za ta zo haka ai ba zai da ba sau da wuce hankalinsa ko wayannan ma ya wuce hankalin mu ka ce mutum akwai lokacin da zai zo kana Najeriya kana kwance abokinka yana China yana kwance za ku ringa hira kan ki bacci na kana kallon shi yana kallon ka kana kallon da yake ci yana kallon da yake ci na Allah na da hankalin su ba zai kawo na amma yanzu ba har an wuce wajen da haka haka ne abubuwan suke Allah ba ya sarki ya shirya da
Thank you.
ana da ne da nauke na eh addu'a zai yi kawai ya ringa kwantawa da da ayatul kursi in ya yi wannan kuma sai ya yi kokari ya wanke kallon da dinau shi ma ya kokowa da shi ya ringa karatu akwai abubuwa da suke faruwa a bacci ai bacci bacci Allah mun gode ma bacci da muke gani ke wani aikin alhaba aikin alhaba ne tsagwaron ikon Allah ne a cikin bacci Allah da yadda muke bacci da wani yana ganin kawai baccin wani abu ne simple kawai ka je kawai ka yi bacci ai rahamar Allah ce abubuwan da yake faruwa a cikin bacci suna da yawa a musulunci na sa likitance ma ga likita ya sa abubuwa da yawa kawai bacci ikon Allah ne eh shi yasa ka ga mutum ya rasa shi sai shiga uku in sai ka ta bacci kuma sai mai ta bacci ma ba ma gode wa Allah ta mun yi bacci rahamar Allah ya sanya ana yin bacci ran mutum da ka gani da yake jikinka idan kai bacci ta haiki a jikinka to da kai da wanda ya mutu bambancinka da wanda ya mutu kawai numfashi numfashi kawai shi ya bambanta ku da kai da wanda ya mutu dan dai rai ba a jikinka ya fice to a wannan ranin ranka yana danganta ne ya ji yawo ya tafi wani waje za ka ga an ji ana ta wani wani ya ji ana ta faɗa da shi ta dambe a yi kamar duka kuma za ka tashi ka ji ka an daka ka kana gida wani kaga ya ji ya shiga wajen daji ya ci daji ya goce ka tashi ka ji ka goce haka nan rai ne yake ta tafiya ba shi ne alkur'ani yake cewa Allah yake cewa a irin wannan yanayi wanda muka wanda kwanan shi ya kare sai mu rike ran sai mu rike ran kawai numfashin da yake damun a lissafai ke sai da ya tura ɗaya zai zuru shi kenan ga ya ta tashi mutum babu shi kenan sai a dinga cewa nan muka kwanta da shi nan kaza da an gama a riƙe ran Allah madaukakin sarki yake wa yursilul ukhra wanda kuma lokacin shi ba sai mu dawo masa ran shi ila ajalin musamma zuwa lokacin da muka tsara shi kuma za mu karbi nan shi Na. Matsayin ne. wannan phenomenon ko na yi wato research eh to na samu different perspective eh wani wani perspective kan hamu da shi shi paralysis wasu kuma suka ce saka shi ka kawo Ok, a musulunci? Ba shakka matsaka na sa mafarki mara kyau. Hasali tsaka idan ta zo ta tsaya a zaitin kanka. hakan shi umati sana aljanu ne suke shiga cikin ta eh ita kanta aljana aljanu ce sana aljanu suna yawan shiga cikin ta tana da shi umci ka san shi aljani in ya ga dama sai bace Allah ya ba shi abin da zai bace ya kullo nan ya kullo nan aljani ne yanzu yanzu za ku yi magana da shi yanzu yanzu zai tafiya mai nisa a nan zurfin mun taɓa rigiya a nan cikin mutu biyar a ko goma ne aljani ya je saudiya ya tona rami ya cire wani abu ya dawo wallahi muna zaune yake a jira wata mata ta ta samu matsala ya ce gaskiyar magana da yake ya ɗan juya ya ce abin da ya faru an mata tsafi ne amma kuma a can wajen ta kare a maka kuma aka binne amma ya haƙuri yanzu zai je ya so ne aka ce je dawo muna zaune wallahi ya je dawo cewa ya so ne kuma matan nan ta yi lafiya har yau magana da take na magana na wajen shekara goma sha tara ko sha takwas da kaga su yanayin tafiyar su da yanayin abubuwan su ba irin namu to kaga shi yasa wani lokaci kakan nemi tsaka ka rasa na ta gabbace ai bacewa kud eh yasa in za a kashe ta da bismillah ake kashe ta ba haka wai ake kashe ta da da basmala ake kashe ta shi kuma aljani duk inda ka ambaci Allah ka gama da shi Allah na ya mai kaji da asar na sallama yadda zai shine magariba babu zai zamo zai yi la'asar ya sake magariba duk sallah duk sallah da aka yi ta an manta wata idan ba ta wuce biyar ba ba sallah biyar ake a yi ba to idan littafin sallah bai wuce biyar ba to duk wanda aka yi kamun wata sai an sake amma idan ya wuce biyar misali a ce yau ne mutum ya manta bai yi a zahar ba ya ce la'asar ya yi magarba isha ya ci gaba ya ci gaba kwanan shi ne sai ya tuna shi bai wacce la'asar ba sai ita kaɗai zai biya ai magana ta fito ko? so wanda na ce mishi ake? to ba shi za ka tambaya ba wata ran ka ɗaura kishi ma ya ɗan ya tafi da kai na eh ya tafi da kai akwai wanda zai ce ma ba a sallah da saudi arabia yake sallah to yi ban sani ba ko amma dai na san wasu ƙarya take an taɓa ba mu labarin wani wani ya zo wani ƙauyen mutane sai ana zuwa irin suna da safe din nan sai sun zo suna mala akwai suna a ƙauye kaza sai ce to ku tafi ku tafi sai kun zo eh yana zaune a kan wuri sai ku tafi sai kun zo sai su kama hanya shi kuma sai ya shirin gudu a kolin shakot sai ya danna a guje sai ya je kawai sai ya zauna a zo a yi ta gama haka ya dinga wani mai gudu a cikin me zai faru ana nan wata rana ya ce su je wasu kauye ya ce musu da shi kenan ba an yi ya ce tafi sai kun zo to shi ne sai wani akwai ya ce musu ai kuna ku ɗan gari kaza ne ai akwai wata shakkar shi ne sai ya sa su a hanyar da yake yi suna cikin tafiya cikin jiyawa sai suka ji a'a har suka tsaya aka kauce mai ke faruwa shi ne sai ya su gama da ya ce ko ya sha rumfana to fa da ya wuce da ya zo garin sai tattara kayan kafin sai zo ya wuce to aka samu masu ƙarya amma ba gaskiya ba ne suka cewa akwai waliyan Allah akwai waliyai sosai amma kuma galibi waliyan Allah ba faɗa ma suke kuma ba talla suke ba kuma ma so suke a san su ba na nuhu suna nan akwai sosai amma dai irin wannan na talla ko mutum ya rubuta cewa shi ne wani na wannan akwai abubuwa na na alamomin tambaya a kai eh Allah ya dama kowanne ne ko jinin biki ne ko na Allah ne ba a sallah to ai ba ta da wani kunci ta da matsala kowane jini kuma wani yana da shi damun ba a yi sallah in yana shi kuma tana haila ba ta sallah in tana biki ba ta sallah Eh, jinin istihada ne kawai mata take sallah shine jinin ciwo haihuwa ce wani bari haihuwa ne ba bari ba ne haihuwa ce sai dai ɗaya ya zo da matsala ya zo bai zo da daidai ba amma haihuwa ce a jinin jiki ne ma Allah wa'ala. Zai kuma zola. a kan makabarta
akwai abin da ya kamata a sa rama ko da ya zo ya tashi zai ya gane cewa wannan ko ko ya da wani wannan makabartar sojojin aiki don mutane a kai musamman musulmi shi yasa akwai wani soja da ya rasu tare wani ko aka yi aka rufe laifin haƙuri ga wasu ba an da saboda aiki cikin su a ciki ba rashin ma basira bana wannan ceremony ya fara ne amfani gara ma a yi ceremony a gama gangan amma ku dauki gawan ku kai su makabartar an gane ko da an yi abin nan alaman kabari an yi magana ta gaskiya musulmi ba wannan daman tsarin ma ba na musulmi yau musulmi yanzu duk wanda yake kwanta a haka kullum sai an shiga kullum sai an musu addu'a kullum sai wani ya zo ya ce Allah ka ji kan ma kwanci a nan to ne Allah zai amsa addu'a shi to kaga wannan kai shi ai rahama ce amma magabatar sojoji sai na raka shiga sai an samu mutuwa ta ƙasa na ake ma binne mutane a wasu ba na jin ma haka ordinary sojan ya mutu ana binne shi a wasu na na sai wani na musamman wanda ya mutu sosai shi ne ake za ka ba eh ba gaskiya a musulunce ba ba wani abu kwarai ba ne yara ta kan da zai kuma addu'a yanzu eh sallar shi ladan shi da dai bai da lada da yawa eh a alama ana iya sa alama da dutse ba a rubuta suna a kabari shi ba kuskure ne ba a gini a kabari ba a sa bulo a kabari ba a duk wannan musulunci ya hana haramun ne ma a yi gini a kabari haram kamar yadda ba a sa wuta a kabari wuta fitila Mm, duk ba a sa duk wanda ka gana yi kawai ana saba shari'a ce alaikum salam wanda ya yi da laifi ne mai laifi in dai ba da izinin wanda ya mutu ba ne aka yi misali kafin ya mutu ya ce in ya mutu a gina kabarinsa a samun farin mamul a kowai za ka ga kullum na misali da shi har wani ƙananan dutse farare kuɗi na suka samo su aka sa a saman kabari ba san bai da wani fa'ida ba ko bakin dutse aka sa bai da matsala in ya aiki mai kyau kuma ba wani ba don Allah da farin dutsen ku da ma kudin wannan farin dutsen sadaka su kai da shi da yawa da yi
shi kuma mutum da ya dawo da abin da ya ba shi a wasu to wani mutum ne zai zai ya tafi ka
kawai dan ta ji an gura sai take na shi ya ce kawai sai kuma take ta dan shi ne sarki zaki na dan kawai ta je wajen mamanta kuma ba wajen mamanta sai kawai sai take ta to dan an fita ba da izinin ka ba kawai sai ka take wa da yawa Islam shi ne sai dan kawai ta ji anguwa ba da izinin kawai sai ka sake ta shi ne laifin saki a wane ne wannan ai ba ai da mata ta yi laifi kawai sai a sake ta ba wannan jami'i ne ai ba ya yi musulmi ba ne ba daidai ba ne kuskure ne ai ba daidai sai zai ci cire na ba a zuwa ziyara me zai hana shi shiga ba sai ka je ba ana zuwa yana jin tsoro walaikun salam
ana kone rami ne baya karewa a cikin abin nan mutum kuma irin wani dabbobi kamar kare ko kuma irin raguna su alade a gudun ciyawa to wannan lokacin nan da ake sawa sai ya sa yana ya rike kasar saboda yana yawan fadawa yawa to sai ka san wuri ya san kama ko ya yana yawan to in kun ji za ku yi bayani za ku yi ala bayani shi ne amma dai ba ki gini a kawai akwai inda ake aiki shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku tona shi kasafin sai don gudun wannan Allah kuma sai mu muna da irin wannan akwai wani abin da ake shan ruwa da shi kamar kuma ko ya wannan kunya na Gulla.
to da shi za ka gani mutum da ake sa ake rizna na ga wannan kuma baya faɗi yawa duk abin da zai dai kiman da za a yi kabari kai wa da ai ai da ai ba ka ga su da da da da da itace suke yi wasu da me bambu yanzu ake da mun taɓa yin islam a nan sai muka ga shi ma yana faɗawa saboda kuma ba a san a sa shi mai ƙarfi ya zama kamar permanent nauyin sa sai ya- a lokaci ya danna ƙasa za ka ji kima da za a yi dai abin da mamaci kamun ya kare ya kare ya rike zai dare ba ya gari ko saura kasu zuwa ai da ka ga dan mamaci bayan shekara goma sha biyar in kin da ranar nan ma tsawon shi sai ka sai ka tausaya dan adam ba laifi da bishiya ba laifi da dutse guda biyun nan ko itace ko dutse ba laifi a yi alama da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a kabarin Abdullahi bin ah, Usman bin Mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam kai ya sanya dutse alama Allah Allah اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم هل بك من خلقه يا خلق من خلقه يا ايها الخلق الذين امنوا يا ايها الخلق سبحان ربك رب العزه عما يصفون